الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد ادم اجمعين وسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkamu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara Alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin Indimi Trust Islamic Center ana garin Maiduguri jihar Borno. Yau muna yammacin 28 ga watan Ramadan shekara ta 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. wanda kuma ya dace da goma sha bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a lissafin bature muna da kuma allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu kuma allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana ziya mun kai karshen ayata ɗari da biyu a wannan sura mai albarka suratu hud alaihi salam yau kuma za mu ci gaba daga ayata ɗari da uku insha allahu kafin nan akwai a tambaya da za mu amsa tambaya guda ɗaya dangane da zakatul fitr wato idan mutum ya fidda zakatul fitr zakar fidda kai wanda yake so bashi yana nesa a kuma ana so a bayar kafin a je sallah shi wancan kuma bai samu dama ya zo ya amsa ba me ya kamata ya yi me ya kamata ya yi ana fahimta na farko dai shari'a ta karantar cewa a fitar kafin sallar idi a ranar idi kafin sallar idi a fitar ya fi falala amma kuma ana iya fitarwa kafin ranar idi da kwana ɗaya ko kwana nawa kwana biyu kuma dalilai sun nuna cewa in ka fitar da zakar fudda kai bai kamata baka bayar ba har aji a yi sallah saboda hadisin ibn umar wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi lis-salati hadisin bukhari da muslim manzo Allah ya farlanta wadda zakar da kai kuma manzo Allah ya bada umarni a fitar kafin aje sallah ma'ana a fitar ma'ana ka fitar ka bayo waɗanda suka cancanta a hadisin ibn abbas a cikin sunan fadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakar da kai dan tsarkake mai azumi daga yasashiyar maganganu ko yasashiyar magana da kuma abin da shafi batsa irin wadan kananan abubuwa da suka faru a cikin azuminka zakar da kai za ta wanke su ka gama azumi ƙananan abubuwa suka faru a wanke masu kuma sai hadisin ibn abbas manzon Allah yake cewa man addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbula duk wanda ya bayar addaha ya bada wannan zakar kafin a yi sallah ta idi wannan zakka ce karbabbiya man addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar bayan sallah ba tare da wani uzuri ba wannan sadaka ce daga cikin sadakoki ka samu ladar sadaka amma zahirin hadisin abin da ya nuna ba dai ladan zakar da kai ba ana fahimta to in dai haka ne kaga zahirin abin da hadisin suka nuna in kana suka samu cikakkiyar ladan zakar da kai ya isa ga mabukata kafin ka je sallar idi kila ungonku ba masu bukata to in mutum ya fitar kafin na aisha sama aka bada wannan dama kafin sallar da kwana daya ko kwana biyu kaga yau za ka iya ka bayar gobe za ka iya ka bayar don ka fita daga wannan ishkali kuma kana neman falalar ba da zaka ranar sallar idi kaga sai ka tabbatar da cewa zakar ta isa ga masu bukata ta wani yana nesa kana so ka bashi da niyyar bawawa ne sai ka auna ka ware ka aje masa a gidanka cewa in ka ji ka dawo daga sallar idi ko bayan kwana ɗaya ko biyu za ka bashi ya yi ko bai yi ba bai yi ba na bai shiga hannunsa ba to ya za a yi a nan zai yi tuna musamman akwai zamanin waya shi wanda kake so ka bashi sai ka fada masa ga zakar da kai ka wukilta wani ya amshi a madadinka saboda haka unguwar sai ya kira wani wane ina da zakar da kai ka je ka amshi ka karba mu a gurin wani ka shi ya wakilta wani abinda malamai suke ce yadul muwakkali ka yadil muwakkili yadul muwakkali ka yadil muwakkili wanda aka wakilta idan ya ji ya je ya amshi kamar shi wanda aka baiwa ya amsa ka wannan hanya ce wasu malamai suka ce hatta kai da zaka bashi zakan ma zaka zai iya wakilta ka wani ina son baka zakar da kai yanzu ya za a yi to ai na wakilta ka ka amshi a madadina ta yaya za ka amshi a madadinsa za ka yi niyya ka auna ka aji a gefe shek muhammad bin salih usami yana da wannan ra'ayi cewa kai mai ba da zakar shi wanda kake so ka bashi zai iya wakilta ka kama abin da ya fita daga cikin abin da ya fi zama ba kokonto ya wakilta wani tunda akwai wayoyi yanzu wani ga zaka'a zakafin da kai zan baka sai wakilta wani a unguwar ya zo ya amsa in kuma aka rasa to sai ya wakilta ka amma misali ka bashi labari na baka zakar da kai ba tare da shi ya wakilta ka ba ko ya wakilta wani ba har yanzu zakka tana nan a hannunka ba ta fita ba ana fahimta ga Allah sa dace sai kuma abin da ya faru jiya dukkanin mu mun sani tun kafin jiya tun daga shigo watan ramadan ana jin maganganu a wajen maiduguri wanda kamar yadda muka yi bayani a wasu ƙananan hukumomi abubuwa da sun faru kuma tun da shekarun jiya aka fara ji ko ganin abubuwan da aka manta da su a shekarun baya jama'a sun manta da wannan abun amma aka sake tada bumabumai da yawa sun rasa rayukansu da yawa sun ji rauni wasu makila sun rasa dukiyoyinsu wannan fitina ce babba babu shakka wanda mutane sun kasa fahimta me yasa suwa suke shiryawa tambayoyi da suna nan da yawa ba su da amsa to alai hali a matsayinmu na musulmi abu na farko dai kada mu kada mu debe kauna daga rahmar Allah duk juyin da za a yi kada mu debe kauna daga rahmar Allah wannan jebe kauna daga rahmar Allah wata jarrabawa ce dama idan aka jarrabe ka ba wai jarrabawa wacce take da wahala ba cin jarrabawar ta fi jarrabawar wahala jarraba da Allah jarrabe mu ci wannan jarrabawar ta fi jarrabawar wahala musamman jarrabawa da ta ɗauki lokaci to saboda kana ji maganganu iri-iri to mu hattara kada mu lalata ladanmu to cin jarrabawa na da wahala faman radiya falahu rida wa man sakhita falahu sukht manzo Allah yake cewa dole za a jarrabe mu wanda ya yadda a matsayin wani wata jarrabawa wacce daga Allah to Allah zai yarda da shi wanda kuma ya fusata ita dan me haka mai mai da al'amari zuwa ga Allah ba to Allah zai fushi da shi ga fitina ga jarrabawa ga kuma fushin Allah kaga bala'i ya yi yawa saboda haka duk da za a yi mu da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu sani wani jarrabawar ba ta nan tukunna ta zo da shekara ashirin baya babu to kuma sannan tukunna muka shiga cikin wannan bala'i saboda haka kamar yadda yake da can ba ba ta nan wannan jarrabawar wannan fitinan ba ta nan babu shakka wata ran za a zo za a manta da wannan tabbas sai da kila mai gajeren kwana ba zai gani ba amma tabbas wata ran zai zama to labari to mu rika jin wannan kamar kamar yadda da can babu tukunna aka same ta wata ran za ta zama to babu to mu rika jin wannan a cikin zukatanmu kuma mu gode wa Allah mu gode wa Allah mu rika tunanin cewa alhamdulillahi da abin ya tsaya a haka inda ya fi haka ya za a yi kaga an ga jarrabawa jiya amma kaga da yake a wasu gurare ne suka faru wanda abin ya same shi ya same shi amma kuma waɗanda abin bai same su ba waɗanda abin bai same su ba kun ga sun shiga sun ci gaba da harkokinsu a jiyan ma masalatai da yawa sun yi ta tahajjudi a da yawa ma da yawa akwai da ba su fita ba amma masallatai da yawa sun yi tahajjudi ta wani duk yana nuna tawakkali ga Allah da imani da yadda da Allah subhanahu wataala yau kuma gashi masallatai an koma tafsiri dan abin bai tsananta fiye da inda ake zato ba inda abin ya fi haka kaga yanzu ba maganar sallan tahajjudi a jiyan hatta wannan karatu da za mu yi ba za mu yi ba sai kai mu yi tunanin cewa godiya ga Allah da abin bai fi haka ba kila wani zai ce a haka ma bai isa ba ne in Allah ya ga dama sai ya jarrabe mu fiye da hakan burran ma gaba ɗaya ba a tarwatse duk yana yiwa mai duguri ma gaba ɗaya ba a tarwatse to duk da haka mutum na inda abun ya fi haka ya za a yi ka sai a gode wa Allah akwai garuruwan da aka tarwatsa su akwai kasashen da aka tarwatsa su to mutum na cewa inda abun ya fi haka ya za a yi kaga wannan sai ya sa ka samu kwanciyar hankali gwargwado ka samu nutsuwa gwargwado sannan kuma mutuna cewa ba a kanmu aka fara ba duk fitilar da za a yi ba mu ne faro ba waɗanda sun fi mu alkhairi da imani da tsoron Allah fitintunu iri-iri sun faru gare su ai duk fitina abin da ba a so abin da ake gudu shine ba mutuwa mutuwa ba mutuwa rasa rayuka da dukiyoyi in karanta tarihi ba abin da bai faru idan za mu takaita ka dauki dai misali da khairul qurun da mafi alkhairin mutane musamman sahabban manzan Allah a cikin sahabban manzan Allah ma al'ashara al-mubashirun bil janna ka dauki sayyidina Umar me faru gare shi sayyidina Uthman sayyidina Ali ka sayyidina Umar shine mutum na uku a musulunci manzan Allah abubakar umar sai na Uthman shi ne mutum nawa na hudu a musulunci gaba daya kashe shi aka yi sai na Ali shi ne mutum na nawa na biyar a musuluncin gaba daya sai na umar karne ne ya kashe shi amma sai na Uthman fa musulmai ne irin shigin abin da muke ciki aka tada fitina har ga madina garin manzan Allah ga kabarin manzan Allah wannan bai hana ba aka kafirta sayyidina Usman aka kashe shi a gidan shi ina karanta alkur'ani ga sayyidina Ali yana cikin sallah kuma musulmai ne suka kafirta shi suka kashe shi to saboda haka duk abin da ke faruwa yau tarihi ne yake maimaita kansa to idan muka tuna cewa waɗanda sun fi mu imani da tsoron Allah waɗanda an ba su garanti na gidan aljanna garanti ba so ɗaya ba so biyu ba a lokuta daban-daban manzan Allah ya tabbatar musu ya jaddada musu cewa su ‘yan aljanna ne amma ga irin abin da ya faru gare su ga tuna wa irin waɗannan abubuwa da suka faru za su sa mu samu nutsuwa za su sa mu samu a nutsuwa kuma a yanzu haka in ka kalli duniya fitintunu ɗaya suna faruwa ba ba wai ne da mutuwa don duk saboda haka ba mu kadai ba ne muka ji irin waɗannan abubuwa za mu samu nutsuwa ala akalla wannan zai dada ƙara mana haƙuri sannan idan muka kalli waɗannan al'amura tundu suke faruwa kashe-kashe mu'gizar manzan Allah ne take tabbata sai mutum ya ƙara imani da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da labari abubuwa da yawa za su faru kafin tashin alkiyama yana cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin hadisin Buhari da Muslim za a daga ilmi jahilci zai yi yawa sai ke cewa wata zaharar fitan wata zaharar fitan wa ya tsoro harj fitintunu za su bayyana ta zahar za su bayyana fitintunu iri-iri kafin tashin alkiyama wa ya tsoro harju harju zai yawa sahabai suka tambayi manzo Allah wa mal harju ya rasulullah menene al harju sai manzo Allah ce al qatlu kisa kashe kashe za su yi yawa kashe kashe za su yi yawa manzo Allah yana faɗa wa sahabbai sahabbai sun ruwaito sun faɗa wa na bayan su malamai sun rubuta hadisan nan duk suna nan yace za su yi yawa kashe kisa za ta yi yawa kashe kashe za su yi yawa kaga abinda manzon Allah ya faɗa ne ya faɗa ya faɗa ne yake faruwa kuma wani hadisi yake cewa kashi bayan ya ce kashi kashi za su yi yawa za a zo a kashe mutum shi wanda aka kashe shi bai san dan me aka kashe shi ba shi wanda ya kisa ma bai san dan me ya yi kisan ba shi wanda ya kisan dan me ka kashe ba ba da jawabi shi wanda aka kashe in za a tada shi wani laifi ne kai aka kashe ka sai ce ban sani ba ka duk waɗannan abuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ba da labarin za su faru mu'jizar manzan Allah ne take tabbata to yana da kyau jin waɗannan al'amura suna da muhimmanci sannan kuma kaddara abinda واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك imani da kaddara jaddada imani da kaddara yana da muhimmanci abin da aka kaddara nan fa zai same ka dole sai same ka abin da kuma Allah bai kaddara zai same ka ba yadda za a yi same ka yanzu kila ba mamai da aka yi na jiyan nan wani ya fi kusa da wanda ya tara bom din amma kila ya fita lafiyansa lau wani yana nesa wani yana nesa mai ya same shi yi sau nawa yake faruwa lokacin da ana zafin wannan fitina a harbi bindiga a harbi arsashi wanda suke gurin su fita lafiya wani yana zaune a gidansa ko karkashin bishiya harsashi ya zo mai same shi ya kashe shi kila tsakanin su ma kilomita daya amma shi yana wanda yana bakin abin gindin abin ya fita lafiya to imani da kaddara cewa duk abin da bai same ka ba Allah bai kaddara zai same ka ba zai same ka ba jin wannan din dole a jaddada irin wannan lokaci wajibi ne a jaddada imani da kaddara kuma abin da ya same ka ba yadda za a yi kuma wannan bai nuna bai nuna cewa ba za a dauki sababi ba dole a dauki sababi matakan kare kai a gidaje a masallatai a kasuwa makarantu wuraren aiki duk inda ya kamata a ɗauki mataki a ɗauki akhdhu bil sabab kar a yi sakaci a ɗauki sababi sannan kuma abu na ƙarshe wato ci gaba da haƙuri da addu'a da kuma komawa ga Allah rage zunubi yana da muhimmanci komawa ga Allah zai sa Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana saboda haka muna kira ga uwa su ƙara haƙuri su ƙara jaddada imaninsu da Allah su ƙara jaddada imaninsu da ƙaddara waɗanda abin ya ratsa da su har suka rasa rayukansu Allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya karbe su a matsayin shahidi zuriya da suka bari Allah subhanahu wata'ala wato jibinci al'amarinsu waɗanda kuma suka ji rauni Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya waɗanda suka rasa dukiyoyinsu Allah subhanahu wata'ala ya maye musu da mafi alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da kare mu da kariyarsa Allah subhanahu wata'ala ya kare mu da kariyarsa waɗannan da suke tada wannan fitina suke wannan kashe-kashe Allah ya shirye su wanda kuma zai shiryu ba Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsa ina
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود na'am Allah ta'ala ke cewa kadhalika akhdhu rabbika kamar haka nan damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya damki alqaryu wa hiya zalima alhali suna zalunci inna akhdahu lalle damkar damkar Allah alimun mai radadi ce shadidun mai tsanani ce duk wanda mai bayani ko inna fi zalika lalle cikin wannan la'ayatan akwai wa'azi liman khafa azab al-akhirah ga wanda yake tsoron azaba ta gidan lahira zalika wannan yawmun rana ce majmu'un lahun nas wanda za a tara mutane domin ta wa zalika kuma wannan yawmun rana ce mashhudun wanda dukkanin halitta za su halarta Allah subhanahu ta'ala bayan wato ya ba mu labaran irin yadda Allah ta'ala ya hallaka al'ummu da suka gabata waɗanda suke bauta wa wani Allah subhanahu ta'ala ababin da suke bauta musu alloli da suke bauta musu babu abin da suka ƙara musu gaira tadbib da hasara sai Allah ta'ala ya ƙara jaddada cewa ba ma su waɗanda suka gabata ba ba ma al'ummu da suka gabata kadai ba duk wata al'umma wadda za ta yi zalunci ta ci gaba a cikin zalunci ai mata wa'azi ai musu wa'azi su ki to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yi musu abin da ya yi wa al'ummu da suka gabata kuma Allah ta'ala idan ya tashi yi musu azaba to azabar Allah ba ta da sauki inna akhdahu alimun shadid sai Allah ta'ala yake cewa inna fi zalika lalle cikin wannan ma'ana fi akhdillahi li ahli alqura irin damkar da Allah ta'ala ya yi wa alƙaryu mutanen alƙaryu ko kuma fil qisas allati qassaha Allah ko kuma a cikin labarai da Allah ta'ala ya labarta mana su kisar mutanen annabi nu kisar annabi mutanen annabi hud annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shu'aib annabi musa a cikin kissoshi da labarai da Allah ta'ala ya bamu da kuma irin yadda Allah ta'ala ya hallaka al'ummar da suka gabata waɗanda suka yi zalunci Allah ta'ala ce la'aya lalle tabbas akwai aya mana ibra wa iza akwai abun izina da kuma akwai abun wa'azi akwai wa'azi ka kalli irin yadda Allah ta'ala ya hallaka mutanen annabi nuwa ruwa ya bubbugo daga ƙasa aka kuraro ruwa daga sama manya-manyan duwatsun nan sai da ruwan nan ya haɗiye su ya sama da su duk duniya babu inda aka bari ruba irin yadda aka halaka mutanen annabi lut aka daga su sama aka kifar da su tsawa ɗaya minti ɗaya duk sun halaka ka duba irin yadda Allah ta'ala ya da fir'auna yana da'awar allantaka to shine Allah ta'ala ke cewa la'ayatan akwai babban wa'azi a aya na kira akwai babban darasi babban wa'azi amma gawa sai Allah ta ce liman khafa azabal akhirah ga wanda yi tsoron azaba ta gidan lahira domin wanda yi tsoron azaba ta lahira mu'mini ne shi ne zai amfana da wannan wa'azin don ya san akwai hisabi gobe kiyama domin jinsa cewa za a tada shi za a yi masa hisabi za a bincike shi inda ya yi daidai za a saka masa inda bai yi daidai ba za a yi masa azaba wannan zai sa shi ka taitayinsu amma shi wanda ke bai imani da ranar tashin alkiyama ba bai ma yadda za a tada shi ba kaga babu yadda za a yi wa'azantu shi yasa kafirai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ta karanta musu waɗannan labarai ba sa jin komai a jikin su dan ba su yadda za bayan sun mutu za a tada su ba amma kai mu'mini wanda yake ka imani da Allah in ana karanta maka waɗannan labarai ana fada maka ga irin yadda aka Allah hallaka fir'auna aka hallaka mutanen annabi nuhu aka hallaka mutanen annabi hud da saleh sai ka ji kana tsoro kamar kai maza maka azaban saboda ka imani da Allah da ran tashin alkiyama kuma anan Allah ta'ala yake so ya nuna mana azaba ta duniya alama ce ga azaba ta lahira to shi yasa bayan Allah ya kawo irin yadda azaba ta duniya da Allah ta'ala ya yi musu sai Allah ta'ala yake cewa inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azaba al-akhirah inda har a duniya Allah ta'ala zai yi wa bawa wannan kaga kuma gobe kiyama min babi aula kenan sannan wato azzalimai Allah ta'ala zai musu azaba a nan duniya tun kafin lahira sai da Allah ta'ala ya hallaka su ya yi musu azaba mu kare akan wannan gobe kiyama Allah ta'ala zai ƙara yi musu azaba to duk dai ana so mu'mini ya dauki darasi ya wa'azantu da waɗannan al'amura yau a cikin musulmi ma da yawa sun manta lahira mutum ya ji yana ganin kamar zai dawwama wajen shagala da duniya wajen sabawa Allah wajen neman duniya babu abin da ba zai yi ba ana masa wa'azi yana gani kamar masu wa'azin kamar ba san daɗi ba ne rashin daɗi ne don ba su samu dama ba ne baya so ma ya ji maganar lahira inda ana maganar lahira ma ba zai je ba samsam ba zai je ba don kar ya je za ka mutu za ka tashi alkiyama wani ba kafa kana bashi labarin wani ya rasu wani ya rasu kai kullum ba ka da labari sai labarin mutuwa sai labarin mutuwa na taba ba da wannan labari a karatunmu na mairi lokacin da aka yi ambaliya na ji ban faɗa a nan ba mutane cikin gari wasu sun bar gidajensu saboda ruwa sun ji unguwanni akwai wani ɗan cikin gari ne aka yi ambaliyar ruwa saboda ambaliyar ruwa ya zo nan da ba ruwa gidan wani ɗan uwansu shine ɗan uwan nashi ya ɗauke shi suka zo nan masallaci sallan juma'a sai kuma ranar ta dace ta dace ne hudu ba a kan tuna mutuwa a tuna da mutuwa a tuna da lahira ya halarci wannan sallah da suka koma ya dinga surutu yana korafi don me ya kawo shi masallacin indimi shi bai taba zuwa masallacin indimi ba kuma zuwansu na farko kenan kuma an yi magana akan mutuwa shi baya son ya ji maganar mutuwa gara ma da bai zo wannan sallar juma'a ba ya ta faɗa ya ta faɗa don me za a yi magana akan mutu to kaga wannan yanzu ta ya zai gyaru baya so a yi wa'azi za a mutu a yi shiri don mutuwa a yi shiri don ranar tashin alkiyama to shi yasa Allah ta ke cewa inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah wanda baya son mai ji mutuwa baya jin baya so ya ji maganar lahira ta ya zai zai wa'azantu idan ya ji an hallaka mutane gaza gari kaza an hallaka su ta ya zai wa'azantu ba zai wa'azantu ba sai Allah ta'ala ya ba da labarin ranar lahira rana ta lahira ya take zalika wancan rana ta lahira yawmin rana ce majmu'un lahun nasu za a tara mutane dan ranar lahu li ajli dan ranar za a tara mutane don me dan a saka musu majmu'un lahun nasu duk mutane sai an tara su wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaman wa idhaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun qul innal awwalina wal akhirin لمجموعون لميقات يوم معلوم na farko kafare ba sai da za ta da su ba ku bi kiyama sun da gani sun mutu shikenan yanzu mu da iyayenmu duk za a tara mu ba ma mu ba iyayenmu ma za a kawo su gobe kiyama suka ce ba ku da iyayenku ba al-awwalin tun farkon halitta wal akhirin har zuwa karshen halitta lamajmu'una tabbasi an tara su li miqati yawmin ma'lum a wata rana wanda an sa mata lokaci dole sai an tara kowa sai ya zo ya tsaya to wannan yana daga cikin wata abubuwan da za su sa firgici a wancan rana mutanen da labarin su na kaji baka taba ganin su ba amma duk za a kawo su da mutanen da kuka rayu tare da su duk za a haɗa ku guri guda da annabawa da mabiyansu sai Allah ta'ala ya ƙara da cewa wa zalika wancan rana yawmul mashhud rana ce wanda dukkanin kullul khala'iq yashhaduhu dukkanin halitta annabawa da aljani da mala'iku da mutane da dabbobi duk za a tada su kowa zai halarta an yi maganar majmu'ul lahun nas in dai za a tara mutane akwai magana halarta aiko to amma me yasa bayan Allah ta'ala ya ce za a tara mutane za a tattara mutane Allah ta'ala ke cewa mashhud domin a nuna mana girma wannan rana girma wannan rana halarta ce ta musamman kowa zai zo ya tsaya Allah ta'ala sai ba mu labarin dangane da wannan rana yaushe yaushe lokacinsa za a jinkirta ko ba za a jinkirta ba za a gaggauta ko ba za a gaggauta ba sai Allah ta'ala kita wa manu akhiruhu ba za mu jinkirta shi ba illa li ajalin ma'adud sai dan wani ajali kayyadadde kafirai wato suna kalubalantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin wannan wa'adi da ake diba mana cewa za a tashi alkiyama yaushe ne kuma ran tashi alkiyama a ba wanda ya san lokacin sai Allah subhanahu wataala yaushe ne za a yi Allah ya wata kaddara alamomi manya da ƙanana duk manzo Allah ya bada labarin amma ga lokaci kaza ga awa ga mintin da za a yi tashin alkiyama Allah ya bar wa kansa sani ilmu inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu to amma gaggawa da suke yaushe ne wannan rana wanda gaske ne ai tashin alkiyama ma na magani inda gaske ne za a tashi alkiyama za a tada mu to a kashe mu gaba da a tada mu da iyayenmu to Allah ta'ala ke cewa a'a dan kuna neman a gaggauta ran tashi alkiyama za a gaggauta ba kuma ku sani lokacin yayi ba za a jinkirta ba kuma nu akhiruhu ba za mu jinkirta shi ba illa sai li ajalin ga wani lokaci ma'adudin kayyadadde in lokacin yayi to babu jinkiri babu ragewa babu karawa to duk wani ana nuna mana wato mutum ya shiri ga wannan rana kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba da labarin ranar tashin alkiyama kamar kana gani a gabanka duk abin da ke baro bayani daki-daki irin yadda za a yi hisabi irin yadda za mutane za su zo su tsaya irin yadda za a wuce ta siradi kuma mu- irin yadda za a shida- a sha daga tafkin manzan Allah irin yadda mutane za su karbi littafansu da hannunsu irin yadda za a yi shafa'a irin yadda za a shiga aljanna ni'imar da ke- ke- ke- ni'imar da take gidan aljanna hatta da irin maganganu da 'yan aljanna suke hira da suke yi hatta hira da za ku yi a aljanna sai da Allah ya faɗa za mu yi sai da ya faɗa mana a nan duniya irin hira da za mu yi babu abin da aka bari irin kukan da 'yan aljanna za su yi 'yan 'yan wuta kukan da 'yan wuta za su yi da wahalhalu da za su sha duk sai da Allah ta'ala ya faɗa mana don kar mu samu wani hanzari mutum ya je ya ce shi ai shi bai fahimci abin haka yake ba ba ka da wannan uzuri ya ce ni ba fahimci in ba adalci na, ans- na adalci na Allah ba an taba ganin za a yi maka jarrabawa kuma kafin jarrabawan an baka amsa in ba adalci na Allah ba za a yi maka jarrabawa ba amma an baka amsan jarrabawar amma duk da haka mutum ya je wancan rana ya kasa jin jarrabawa ya kasa cin jarrabawa yanzu za a yi jarrabawa a jami'a kana jami'a eh ko shimfifa idan an yi printing malami hadda ga tambaya number one ga amsa an rubuta tambaya number two ga amsa an rubuta ba mafata ba ba ma ba amsa ba tambayoyin aka baka ba ka je ka nemo amsoshin ka yi lalubi a'a ga tambaya ga amsa ready ga tambaya ga amsa ready aka zo aka baka kuma aka zo aka yi jarrabawa ka fadi jarrabawa ya za a yi da kai eh me ya gaba da maka me za a yi maka me za a yi maka shi ke ba ba ka da wani amfani to wannan shine ba yanzu Allah yana cewa ga lahirar ga tambayar da za a yi ga irin- ga irin abin da yake faruwa ga yin- ga yadda za ku yi ku tsira ga matsalar da za a samu ga hanyar tsira ga matsalar da samu ga hanyar tsira amma duk da haka mutum ya je samu kansa a cikin matsala laifin waye Allah karimi ne ma yafa Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima to Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ci jarrabawa da za a yi a wancan rana mai girma ranar tashin alkiyama to ina ganin za mu tsaya a nan a duk da cewa ayar da ayar wadda take gaba tana da alaka da ayoyi da suka gabata amma saboda rashin lokaci kuma ayoyi da suke gaban nan musamman fadan Allah khalidi na bima damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid a wannan istisna'i akwai maganganun bayanai na malamai Zaba- saboda haka za mu haƙura mu tsaya kamar yadda yake dama kullum a 28 ake rufe a tafsiri nan ne mu muke ja'ai wasu gurare wasu jihohi 25 ashirin da hudu ashirin da yayyawa ashirin da bakwai duk sun rufe tafsiri to zan nema mai duguri muna wani sa'a nema hadda ashirin da tara to na gani ko kwana ashirin aka yi in ji aka samu dace aka samu albarkar karatun ya wadatar yawan yana da kyau amma abin da fi muhimmanci amfanuwa da abin da aka yi samun albarkar abin da aka yi ah, ya fi komai ah, muhimmanci saboda haka muna godewa Allah subhanahu wataala akan dama da ya bamu muka fara wannan tafsiri lafiya har muka kai wannan lokaci muna roƙon sa ya kara mana ni'imar sa abinda muka fassara daidai Allah ba mu ladarsa gaba daya abinda muka yi kure saboda tuntuɓin harshe ko karancin bincike ko dai gafala Allah subhanahu wataala ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah subhanahu wataala ya kara ya kara mana fahimtar alkur'ani ya ba mu daman tadabburin alkur'ani kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta na alkur'ani yana daga cikin godiya ga Allah wato aiki da ilminka kuma aiki da wa'azi shi kansa ka samu damar ka saurari wa'azi ni'ima ce Allah zai maka don wani yana nan shekara biyar ba ruwan shi da wa'azi don Allah ya hana shi wannan ni'imar amma ka samu damar ka je gurin karatu ko a gidanka ka saurari karatu wannan ni'ima ce daga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala ya kara mana ni'imarsa ya ba mu iko aiki da abin da muka fahimta za mu yi amfani da wannan dama mu gabatar da godiyarmu ga gwamnatin jihar borno karkashin jagorancin mai girma gwamna profesa babagana umar zalim akan hidimomi da yake yi ga mutanen wannan jiha musamman ma wato kokarin da yake ya ga cewa an samu zama lafiya kokarin da yake kowa yana gari ba sai an yi sharhi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi abubuwan da yi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a ciki kurakuransa kuma Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya gama lafiya kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai zo nan gaba mu ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala in bai fi shi ba kar ya kasa kar ya kasa irin abin da shi yake yi to muna yi masa godiya Allah ya sa ya ƙara masa lafiya da imani da basira kuma Allah subhanahu wataala ya zaba masa abin da ke shine mafi alkhairi idan ya bar wannan shugabanci mai martaba shehun Borno uba ga mutanen Borno Alhaji Dr. Abubakar Ibnu Umar Garbai Alamin Alkenami shi ma muna masa godiya ta musamman ga kuma kyakkyawar jagoranci da yake yi abin da ya shafi tafiyar da mutanen borno da kuma abin da ya shafi jagoranci a bangaren addini a najeriya gaba daya to allah subhanahu ta'ala ya saka masa da alkhairi ya kara masa lafiya allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka ga rayuwarsa da zuriyarsa allah subhanahu ta'ala ya kare shi da kariyarsa da duk wani sharri haka na alhaji dr muhammadu indimi wanda shine sanadiyar hadomu a nan ya gina wannan cibiya shekaru masu yawa har zuwa yau ana gudanar da harkokin addini ana da'awa kuma bai gaza ba yana taimakawa da aljihunsa ba kwa jin cewa jama'a taimaka bayan sallan juma'a ana zagaya da hula cewa jama'a taimaka ko wajen tafsiri ana zagaya da hula jama'a taimaka duk wannan babu to haka kawai na abuwa suke tafiya ba wani abu a ƙasa eh akwai abubuwa a ƙasa to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa albarka a rayuwarsa Allah ya bukaci zuriyarsa Allah ba shi ikon aikata fiye da haka Allah ya kare shi da kariyarsa Allah ya sa a samu daga cikin zuriyarsa waɗanda za su irinsa ko fiye kuma za mu amfani da wannan dama mu mika godiyarmu ga malumanmu malumanmu suna da yawa musamman za mu ambaci waɗanda suka riga mu gidan gaskiya domin mu yi musu addu'a mu tuna da su mu yi musu addu'a Sheikh Muhammad Abba Haji rahimahullah Sheikh Garba dan yaya babba da kuma ɗansa Muhammad Kabir wanda kwanan nan Allah ya cika masa Allah ya masa cikawa kuma da muka sani gaba ɗaya to Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu yanzu kuma kaninsa Muhammad Bello shine ya zo na kujerar babansa da yayansa to wannan yana daga cikin ni'imar Allah ga malami bayan ya bar duniya yana da sadaka jariya daga cikin 'ya'yansa ko almajiransa ya zama alherin da yake bai yanke ba garba dan yaya ya rasu ɗansa shi muhammad kabir ya zo na kujerar babansa yau kuma shi ma ya tafi ga kaninsa ya zo na kujerarsa da shi wanda ya zo na kujerar babansa da yayansa shi ma allah ya kama masa allah ya taimaka masa allah ya masa jagoranci haka nan shek jafar mahmud adam rahimahullah shi ma Allah subhanahu wata'ala ya kai haske ƙara kai haske ga kabarinsa ya jibinci al'amarin zuriyarsa Sheikh Ali Mustafa su ma Allah ya gafarta masa Sheikh Muhammad Musa Bako Allah ya gafarta masa Sheikh Talha Dr. Talha Muhammad Abubakar duk Allah ya gafarta musu Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a rayuwar zuriyarsu da sauran malumma waɗanda irin su shiga abokar bello da sauransu a shiga ibrahim gomari da sauransu suna nan da yawa wanda musamman ambata ba ba don dantani wanda bai jima da rasuwa ba suna nan da yawa shi ya sama dama wasu alim muna kaucewa ambaton suna saboda in ka fara ambaton suna za ka manta da wani wani sai sai ya ga cewa kamar da gangan ka bari mutane ba su da uzuri ba su da adalci ka ji shi ka ji shi ya ki ambaci malam wani dan ba ambaci malam wani ba bayan ya rasu kuma sai sai sai in kullace shi Au, mutumin da ya riga ni gidan gaskiya in ba wasu addu'a ba mu san masa to amma saboda mutane rashin insa- insafi kaga bai ambaci malam wane ba to shi yasa su da dama ni ina kaucewa ambatan sunaye saboda ba mu da adalci sam sam ba mu wa malaman mu uzuri tarbiyar mu akwai matsala tarbiyar mu akwai matsala wanda zaka zo ya fassara ma ayan alqur'ani ka yadda kuma kana gani wai ba zai daidai ba kana tuhumarsa kullum kullum tuhuma kake masa to ina abubuwan za su yi albarka to sha sa da sun na zuna na tunani amma su waɗanda sai da waɗanda suka kubce mu har rubutawa ne amma sai da suka kubce mu kamar wani sai ya zo ya ce ai bai ambaci malam wani ba me yasa wannan sai wani akan wannan sai wani sai ya kullace ka yana ganin ka yana ji haushin ka Allah ba yana mana uzuri fa Allah da ya halice mu yana mana uzuri fa saboda haka duk maluman da wanda muka ambace su wanda ba su ambace su ba duk Allah subhanahu wataala ya kai haske ga kabarin su abubuwan da suka yi na alkhairi Allah ya sanya a mizanin su Allah ya bakace zuriyar su Allah ya sa a samu daga cikin zuriyar su waɗanda za su ci gaba da abubuwan da suke yi a haka nan maluman wanda suke raye musamman karkashin shagorancin Sheikh Ibrahim Mustafa Allah ya ƙara masa lafiya da Allah ya ƙara masa jagoranci da wanda suka raye duk mun san su na makaranci zan ambaci suna in manta da wani to duk mun san su Allah ya saka musu Allah ya sa albarka a rayuwarsu musamman wanda yake ba lafiya Sheikh Muhammad Abubakar Kacalla Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bukaci rayuwarsu gaba ɗaya haka nan chief imam na borno imam laith ibrahim ahmad shi ma muna masa addu'a muna yi masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi akan kyakkyawan jagoranci da yake yi Allah ya datar da shi zuwa ga abin da ke shi na mafi alkhairi Allah ya kara masa imani da basira da tsoron Allah da lafiya haka nan in zo kwamitin masallaci akwai dattawa akwai wanda ke ba dattawa ba za mu takaita kan dattawa dan muka ce za mu bi suna na san dole zan manta ka ce gawa ne ana lekowa gawa ne gawa ne don kaucewa wannan zan tsaya kan dattawa waɗanda suka rasu su ma suna da yawa duk mun san su Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi akan ayyukan alkhairi da suka yi kuma su ma Allah ya bakaci zuriyarsu da suka bari a baya Allah ya dora su akan tafarkin iyayensu na san addini da hidimar addini a cikin waɗanda suke raye akwai dr saleh joji retired farmsec engineer a tijani m bukar da alhaji alhaji kacalla yamta kacalla akwai professor usman kyari tsohon shugaban teaching hospital akwai justice adamu zamdai akwai farmsec retired alhaji adamu isa abadam akwai sannan akwai engineer umar shi ma ba lafiya yana zuwa yana kuma amma ba lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da sauran dattawa akwai na ya bari ku? na san na wada in jiyarci janayin bukar na fada sai kwamitin amintattu board of trustees akwai da tijinmu wanda ya riga mu gidan gaskiya kamar baba yake gare mu alhaji inuwa biki sananne ne a wannan garin musamman wajen wa sunna hidima ya rike shugaban kungiyar izala ya abubuwa da dama mimbarin na bauta turasi ya riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta masa ya Allah ya bakaci zuriyarsa akwai alhaji ali zarma shi ma da tijo ne yanzu ba lafiya shi ma Allah ya kara masa lafiya haka nan abdulkadir kullere alhaji abdulkadir kullere shi ma ba lafiya wajen shekara ɗaya da wani abu to Allah ya kara masa lafiya Allah ya ƙara masa lafiya sai kuma darakta na wannan senta Alhaji Usman Eya shi ma Allah ya saka masa da alkhairi akan hidimomi da yake wa wannan senta kwamitin masallaci suna da yawa ina ce zan ambaci sunaye shi nan ma zan shiga cikin rigima amma dai ku bani dama in ambaci sunan sakatare saboda kokarin da yake yi. mahmud kukawa cika aiki ba wasa wani sa'arin har ma har da kari zai kara ma akan abin da ka nema aka nan limamai wanda suke ja sai sallah wanda masallaci da masu wa'azi da su karantarwa jami'an tsaro wanda suke zuwa suke taimakawa wajen samar da tsaro 'yan sanda da civil defense da jami'an tsaro masu farin kaya dss da kuma shugabanninsu waɗanda suka turo su duk allah ya saka musu da alkhairi sai kuma sojoji da suke zuwa daji sun sadaukar da rayukansu dole mu tuna su da alkhairi hidima da suke allah ya saka musu da alkhairi allah ya ƙara musu basira da jagoranci allah subhanahu wa ta'ala ya kare su da kariyarsu Allah ya saka musu da alkhairi da kuma dukkanin jami'an tsaro waɗanda suke taimakawa wajen samar da zama lafiya wannan ƙasar tamu sannan 'yan agaji daban-daban da kungiyoyi daban-daban da suke zuwa suna kai da kawowa suna hidima sosai suna kokari sosai ba dan ana biyan su ba kyauta fi sabilillah Allah ya saka musu da alkhairi sannan 'yan media sunna tv nta brtv radio da gidan talabijin da kuma wato wannan dandal kura da kuma ansar da haɗin kai da kuma star fm radio su kam kyauta ma suke sawa ba abinda muka ba su da kuma fm radio kano a jihar kano yau su wannan karan sun sa sannan peace fm duk waɗanda muna saka musu da alkhairi da shugabanninsu da ma'aikata suke zuwa suke daukan wannan karatu suna yadawa Allah ya saka musu alkhairi sannan kuma wanda suke cin kasuwa yanzu in social media su ma duk muna musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi da kuma da suka suke gabatar da abin bore baki ga masu azumi irin su Alhaji Bahana Kime da injiniya Baba Gana Kurna da sauransu Mudu shi ma ya jima yana kawo ruwan sha nan duk waɗanda suka taimaka musamman waɗanda suka ba da gudumawa na gidan yari prison da zamu je da kuma kwamitin mata da irin hidima da suke yi dukkanin waɗanda suka gabatar da abubuwa na alkhairi a wannan wata wanda mun san shi ko da bamu san shi ba in Allah ya san shi idan bamu gode maka ba Allah ya gode maka to ko Allah ya saka masa da alkhairi sannan al-ramma malam abubakar muhammad abubakar shi ma Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya saka muku da alkhairi kuna takawa kuna zuwa kuna ba da lokaci to Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi tarayya a cikin wannan aiki na lada haka nan wanda suke sauraron ma gidajen talabijin da rediyo da social media duk suna mana addu'o'i Allah ya saka musu da alkhairi sai mu gode wa Allah akan ni'imar musulunci da kuma ni'imar sunna imam mujahid yake cewa shi bai san akan me zai gode wa Allah ba akan ni'imar musulunci ko akan ni'imar sunna to Allah ya mai da kai musulmi kuma mai kokarin bin sunan manzan Allah to Allah ya tabbatar da mu akan sunan manzan Allah yawa zabe na tahowa 2027 yana nan tun yanzu mu fara addu'a kar ka ce wane ko wane duk an gwada akwai wanda aka ce wane wane wane dai hau kuma mu ta addu'a mu ce Allah ka zaba mana abin da ke shi ne mafi alkhairi wanda ke duk shugabanci ba alkhairi bane Allah ya aje shi a gefe to wannan addu'a tun yanzu mu fara saboda haka za mu nukuci ya tafi za mu takaita a nan duk abubuwan da muka yi daidai Allah ba mu lalasa gaba daya wanda ke kuskure Allah ya fi mana gaba ɗayan mu inda akwai wanda ya cancanci mu ambaci sunan shi ba mu ambaci shi ba ba dan mun ki ba ko mun manta ko dan kurewar lokaci saboda haka yi mana afuwa yi mana uzuri Allah subhanahu wataala azumin da muka yi ya karba mana salloli da muka yi Allah subhanahu wataala ya karba mana Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin da sun dace da daren Lailatul Qadr Allah ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu Allah baka ci rayuwar wanda suke raye marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya jibinci tarbiyyar zuriyar mu da matasan mu Allah ya gyara matan mu da matasan mu waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su shugabannin mu Allah subhanahu wataala ya kama musu ya datar da su Allah subhanahu wataala ya taimaki musulunci da musulmi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح نشأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين